الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wani sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul mulk yau muna rana ta laraba 23 da wata na al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da takwas da watan bakwai shekara ta 2026 Allah subhanahu wata'ala yake cewa a amintum man fi sama'i an yaksiba bikum al-arda fa idha hiya tamur yace shin kun amince wanda yake sama shine Allah ta'ala kenan kun amince da shin wanda yake sama Allah ba zai yi kusubin sama ba an yaksiba bikum al-arda ba zai sa kasa ta tsage ba saboda haka fa'iza hiya tamur sai ga ƙasa tana girgiza tana motsi shi da tamur yana wannan ƙasa da muke zaune a kanta da muke ga ta yi shiru ba ta motsawa Allah ne ta ala riƙe ta su yi sake ce inna Allah yin su samawati wal arda an ta zuna in ba don haka ba abu mai girma irin wannan ai akwai matsala amma sai ka ginin ka ya shekara nawa ko tsaga saboda mai saboda ba ta motsi kuma lokacin da Allah ya ga dama yana girgiza wani dan bangare a duniya yanzu misali a kwanan da aka yi girgizar kasa a wannan kasar venezuela kaga mutum nawa ya mutu mutum dubbai suka mutu wayannan kasashe masu arziki ne masu karfin gine-gine amma kamu na Allah ba wanda ya karfin sa sai Allah ta'ala in ya girgiza duk wani gini da aka za a ga a gurin kamar biskit yake da kai komi ba to ina irin waɗannan gidaje namu na laka da sauran gidaje ga su daban-daban amma Allah cikin rahamarsa da tausayinsa shi ne ya ke kiyaye mu wannan ƙasa bata motsawa bata girgiza bare a samu matsala sau da haka kenan ashe ana abin da ake nuna idan kai ɗan adam kana yin abin da ka ga dama kana abubuwa na ɓalla ba ka tunani inganta kana da tunani za ka ga cewar wanda nake saman doron ƙasar nan tashi idan ya ga dama a cikin halin da nake na ɓannan nan sai ya girgiza ƙasa ya hallaka ni shi sa ce a amintun man fi sama'i an yursila alaikum hasiba yace shin kun amince wanda yake sama shine Allah ba zai turo muku ba iska mai ƙarhin da suke ɗauke da tsakuwa ita ce hasiba wanda za ta hallaka ku yanzu gari ba ga idan aka yi ruwa a wasu ƙasashe mai iskan nan da kankara manya-manyan nan mutane hallaka suke sau da haka da ake yin ruwa daidai ƙarfinmu ko da kankarar za ta sauka mafi yawa daidai ƙarfinmu ne duka tausayi ne na Allah idan ya ga dama sai a yi ta rika faduwa yadda ga girman karhi akwai ɗakin da zai sha akwai wanda zai sha to amma tausayi na Allah ta'ala yake sawa kuma wannan wai ba yana nuna cewa ba a saban bane ba alaihi kadai rahama ta Allah da tausayin sa yake sa yana tausaya bayan sa bai ya gaugawar kama su da hukuma kina wani na nuna mu cewar ashe ku anan dan adam ya kamata a kowane lokaci ya zama kana tunanin abin da zaka gyara tsakanin kai da mahaliccinka domin kamun Allah a tsene idan ya ga damar kama mutane shi ne ma abin mamaki da mutane za su je gidan wasa ana sabo na Allah kuma ana ihu ana jin daɗi idan Allah ya ga damar sai a yi ƙasa da waɗannan mutane gaba ɗaya saboda haka ba wani zai saura akwai masu laifi wani saban da aka yi ƙasa da su ƙaruna haka aka yi kaɗai ƙasa ta yi ƙasa har yau babu shi aka tsage ƙasa aka yi ƙasa da shi kaga ashe ku a nan laifinka sai iya jayewa dalilin da zai kawo maka irin wannan hukuma shi yasa Allah ce afa aminu makarallah fala ya'muru makarallahi illa alqawmul khasirun kaga mutum iya sabo amma yana jin daɗi yana dariya asali wanda zai saba Allah ai kuka ya kamata ce yayi ko wasa da ake zuwa ba ihu ya kamata a yana dariya mutum da sabo ne kamata kowa ya kuka gidan wasa to amma kaga ana sabo ne kuma ana jin daɗi to waɗannan ayoyi da makaranta guda biyu suna daga cikin ayoyin da suka ishara kai tsaye akan cewar Allah yana sama. Dama akwai ayoyi guda bakwai wanda suke nuna Allah ya istiwa'i wanda ya dace da girmansa akan al'arshinsa. Su waɗannan kowace ta yi ta'adda da ilani da alakai sun masawa alal arsh sai da izana har aya guda bakwai. To waɗannan a kai tsaye suka yi magana, to wanda suka ishara ko ba su da iyaka. waɗannan biyun ma suna ishara ne da cewar Allah yana so a amintum ya ce man fi sama'i can kuma wani wuri ke cewa ilaihi ya sa'adun kalimun tayyib wal amalu salu ya fa'u tarujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi kin duka wannan ayoyi suna ishara Allah yana sama shi yasa ba aqida bace ta alqur'ani ba kuma aqida bace ta sunna mutum ya ce Allah yana ko ina akwai da suke ce Allah yana ko ina wannan ba yabo bane haka na akwai suke cewa bayya ko ina so da ka kida ta alqur'ani da sunna Allah yana saman al'arshin sa yayi istiwa inda ya dace da girman sa wanda ba wanda ya san irin istiwa da shi Allah to kaga kenan ashe anan wannan ayu su ba suna ishara fasa ta'lamuna kaifa nadhir Allah ce ga gaya musu kace sasanin za ku sani yaya gargadin da nake muku da kuke aiki da shi domin ina kawo mutum gargadi bai aiki da shi ba kada abin da ya rage lokacin kamunsa lokacin kamun kuma ba nesa nake ko ba kusa da kada kai baka da tabbas ke kwana nawa ya rage maka a duniya shi yasa a kowane lokaci ake ce mutum idan ka wayi gari ka ka saurari marice idan ka marice ta kalkace sai ka wayi gari al'amari ne na hannun Allah ba tsuwa ba ne ba rashin lahiya ba ce ba yarinta ba ne abu ne da ke na mutuwa da kuma ba wai dole an nuna maka wata alamar za ka mutu ko wani rishin ko wani abu kama da ga shi nan cikin satin nan idan muku manta ba ga dan uwa muna tare da shi ma Allah lalacewa da shi da karatu muku manta eh amma ga shi yau Allah da ikonsa har kwanansa uku a cikin kabari bai taba tsammani haka ba uwa mu taɓa tsammana ko uwa mu taɓa sani ba shi da kai bai sani ba uwa mu sani ba a shi kuɗin adam a kowane lokaci duk abin da ke zamanto yana cikin tunani da cewar a kowane lokaci yakan iya barin wannan duniya ya je ga mahalittinsa Allah subhanahu wa ta'ala walaqad kazzaba alladhina min qablihim Allah ce hakika waɗanda suke kafin su su ma sun ƙaryata annabawan da aka tura musu fa kai fa kana nakir Allah ce ya in kan da na musu da kuma ukubar su ga mu da wajena kafin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa diya sun wuce su ma sun zo da sako irin da annabi ya zo da sakon nan amma mutanen da su imani ba abin da ya biyo ba shine ukuba kenan ko a yaushe ne mutum a gargaɗe shi bai aiki da gargaɗin ba to abin da zai biyo ba babu kyau sai Allah ta'ala ke cewa awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin shin mutane ba sa kallon tsuntsu ya zama musu aya a akan iko na Allah subhanahu wata'ala ga tsuntsu dai samanka yana tashi ya bude fukamin shi da safatin zai bude fukafikinsa idan ka ce in ya bude fukafiki ne ke tafiya kamar da ke cikin wata a awalam ya rawa ila dal musakkaratin fi jawi sama'i yace ma yusibuhunna illa Allah to sai ce waye kabilu iya gudun tsuntsun kuma ya riye kuma fukafikin kuma ya ga haɗin ga gudun in ka ce fuka bikin ya tafiya da ita wa ilo sai yadda muke fuka bikin ya rika tafiya ku ma yi bisi ku hunna illa rahman ba wanda yake rike sai Allah yanzu da fuka bikin tsuntsu da hannun dan adam wanda ya girma hannun adam ya girma amma kai baka tashi ba amma shi ko tsuntsu ya tashi kenan wannan nuna cewa al'amari ne na Allah saboda haka shi yayi ga wasu tsuntsaye suna da fuka bikin amma ba su tashi yanzu ba kaza tana da fuka bikin ta iya tashi sama inda tsuntsu ke tashi sai ta yi ba ta yi to al'amari na Allah yadda ya ga dama yake innahu bi kulli shay'in basir Allah masani ne ko mai gani ko wani abu na'am
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور Allah ta'ala ke cewa amman hadha alladhi huwa jundul lakum Allah ke faɗa ga kafirai ce shin wani ne zai zamanto rundunar da zai kawo muku agaji ko ya kawo muku ɗauki ko ya kare ku yanzu rukum ya taimake ku min donin rahman in ba Allah ba domin ka san su a kullum kafirai suna kallon yawansu da jama'ar da suke da kwai da wanda suke alfahari ko kuma a yanzu kafirai nan suna ganin kayan aiki da suke da kwai da kayan yaƙe-yaƙe ganin suke duk wani abu zai iya kare su shi yasa inda da tunani da an san haka wata yi domin gari ba ga da an turo iska yanzu ke gigita kowa ta kan shi gudu ake duk makaman sai ta biyo rumbun tsumin na makaman gaba da ta tare ta kone shi gaba da ta wuce da shi in iska nan ta biyo ba abin da take rage kuma wani lokaci da iska da ruwa suke tafiya wani lokaci ambaliyar ruwa ake duk ta hallaka mutane ba abin da aka yi a libya dan adam kin dai hallaka sau da haka ashe babu wani irin taron jama'a da za su iya kawo maka ɗauki in ba Allah ba. Kuma idan Allah ya kama bawansa babu wani da zai iya zuwa ya hudda shi ba irin dan adam bane wani ya yi kalmo wani ya hudda wani. Inil kafiruna illa fi guru Allah ce kafirai ba akan komai suke ba illa rudi. Rudi na rayuwa da rudi na shaidan. Shi kafiri kullum rayuwarsa kare a cikin rudi take. shi sa Allah ce wazal ladina takazu dinahum la'iban wal hawa su gaba ɗaya duniyar wasanni ce yau ma yi wancan wasa wannan ya kare a sa wancan mutum ya dan tara kuɗin sa in ana in aiki kake in ma me kake da dan hutu a tai can wasu kasashe a je a yi yawon shakata a yi ayyukan da balla kada shine rayuwar babu wani abu a gaban sai wani shi yasa musulmi idan ya ce zai koma abin da suke yanzu kallon ina abin da yana kwaikwayo to ba za ka yi aikin alheri ba yanzu misali kwanan nan ba kwallo ba ke na duniya yanzu ka ce kowane kwallo sai ka je ka zauna wannan karatu ma na muka yi tana yi yar kin da muke karatu na ana na ana kwallo idan ka ce za ka biya ka yi aikin da zai amfani ka gobe kiyama to da Allah shi wai wannan kwallon da ake in an kare nawa za ba ka ko bai ba ko akwai nake da wani sisi ana ba wanda ke da ko amfani ko kada ko ana to amma kuma ya sa mutum yanzu akwai mutunan da tun da aka fara ba karshe ya san duk wani wanda ya sa bi a wani gurare mutane suna nan sun cike kwallowarsu da ilimi na ilimin wa'annan abubuwa da basu da amfani yadda baka ilimi ne da yake bayan da amfani sai cutar amma da zaka same shi rukunin musulunci biyar da ya zama shi kenan ya shiru to kaga kenan a shi a nan in muka ce yanzu wannan wasan ya kare ha ilo ai suna da kulan kulan na wasan ko can ma ana yi waccan tana yi waccan tana yi waccan tana yi kenan sai dai ka haukace karhe biyu na dare ma yi ake sau da haka kenan kaga sallar asuba ta barka tunda wani lokaci ana tsakar sallar ake yin gwado to saboda haka kada mutum ya yarda ya zama irin na kafirai shi yasa Allah ya ce innal kafiruna illa fi ghurur su rudi na duniya da rudi na shari'a ba abin da suke ciki sai wannan shi kafiri al- asali a rayuwa ba shi da manuwa ba shi da manuwa shi yasa Allah ya ce ai kamar dabba suke to duk wanda ba shi da manuwa me me ba shi da dabba yanzu dabba tana da manuwa ko ba ta da manuwa kada ta wuce ta je ta ci ciyawa ta tayi sha'anin ta kawar da aka mata aka yanka an yanka shi kenan to shi ma kafiri me manuwar shi tunda bai tunanin gobe kiyama bai tunanin lahira bai tunanin aljanna bare wuta musamman kafirai na yanzu da eh, masu ilhali suka yi yawa da wasu musulmayar da akwai Allah ma gaba ɗaya ma to kaga shi cikin rudi yake rayuwa amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah ce shin wane ne da zai arzita ku idan Allah ya rike arzikinsa arziki na Allah ba shi da iyaka yanzu misali wannan ruwa na sama da yake saukowa wanda muke noma muna samun abinci arziki ne na Allah shekara ɗaya ba wai ba- ba ta umu ba a nebulan shi ruwa ko an taɓa yi sai dai wata shekara a yi ruwa kaɗan to yanzu wanda aka yi kaɗan ɗin ma ku yi wa da ake yunwa sha wahala to idan aka kame ruwan aka shekara ashirin ba yi ba ruwa ko kwara ɗaya ya kuke gani wannan shi ma ruwan na ƙasa da muke jayewa muna amfani ka duba ga ruwa wa ƙasa shanye ruwa take ko ba shanye take ba amma kuma ka jawo ruwa cikin ƙasa in ba Allah mai bar shi ya za a yi same shi to yanzu idan Allah ya kame ban na ƙasa ban na sama iske za mu iya rayuwa to arziki na Allah ba shi da iyaka duk gaba daya cikin arzikinsa ne muke rayuwa gaba daya wannan numfashi ma da muke shaka da iskar da mai kyau da muke duk arzikin Allah ne idan Allah ya rike kayan shi wa zai kawo kuɗi babu kiran fashi anan kaga ya kamata mu yi wa Allah godiya shi ko Allah ana gode masa da ayakuna na gari da abin da zai yarda sai ce ballaju fi utuwin wa nufu yace bari da wa'annan kafirai ya ce suna zurfafa wajen daga karan hanci ma'ana girman kai da kuma kin gaskiya da gudu akan gaskiya shi kafiri kullum girman kai da kin gaskiya shi ba ashe ba yayyayi a shi kadai abin da ya ga dama zai yi. shi an ka kalli rayuwar kafiri gaba daya girman kai kuma abin da zai baka mamaki idan aka ce kafirai wanda suke masu manyan matsayi su ne masu hankalin su ake ce aiko an baka matsayin jagorancin kaza kana kafiri amma ya ga mutum yana yin abin da dabba ma ba za ta yi ga su nan dai masu jagorancin duniya ne abin da suke tafka nan da shirgi ka zo ka yi yanzu misali ne ba abin da amurka ta yi in allah ya sa suka suka ɗauki wannan mutumin yanzu yau ya gashi ya kai su mahallaka ya karya musu tattalin arziki ya tona musu asiri duniya kowa ya rena su ba darajar ba kiman ba arziki ai kaga ga shi ne za a ce mai tunani ne aka zaɓa mu amma dai ba rayuwar da ya kai wa'annan mutane ta hallaka ta bismillah ba
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
Allah subhanahu wata'ala ke cewa afaman yamshi mukibban ala wajihi ahada shi mutunan da yake zitte akan huskar shi mutum ne a rubuce ciki akan huskar shi yana jan ciki yana tafiya shi yanzu wannan ya san inda yake tafiya amman yamshi sawiyan ko wanda yake tafiya a daidaice da kawansa da idansa yana kallon gabansa ala siratin mustaqim akan tabarki madaidaici Allah ya kawo misali ne da kafiri da mu'mini kafiri diyan da kake ganin shi da waye da kake tsammani da wani duk gaba da Allah ce azzice ki kamar kai ne misali mutum ne aka zitta shi yanzu mutum ne aka zitta shi a cikin cikinsa fuskar shi akan ƙasa a zice bai ya ɗagawa kuma aka mashi kwatance zai ta yi garin malam wata unguwa cikin lungun garin malam ya zaje ta to kafiri haka yake kana kallon kamar yana ta ya sa abin da yake bai sa abin da yake ba a zice yake amma mumini ya sa abin da yake iya tafiya ne da idonsa da ƙawahuwansa shi ya sa maki aikata alkhairi domin ya samu kyakkyawan sakamako a rana ta gobe kiyama shi kuma wannan da ke azurce ke ba wani abin da zai aikata mai kyau kuma ba wani sakamako da zai samu mai kyau a gobe kiyama sai Allah ta'ala ke cewa qul huwa allazi ansha'akum kamar da ka ce Allah ta'ala shi ne ya fari halittar ku ma'ana Allah ya halicce ku duk wanda ka gani saman doron ƙasa Allah ya yi shi waje ala na kuma sam'a shi ne ya sanya muku ji ji wannan da kake ganinsa Allah ne yake sawa bawan shi kai yanzu aka taba ka aka ce ka nuna wace na'ura ce take bada jin a kunnen ka ka baka yi gane da za ka leƙa kunnen kurma ka tsaya ka diba wala da sai ka samu ya fi kunnen wani mai jin lahiya wani kunnen shi ruwa ke zubda amma ras yana jin kuma wanda zai nuna maka cewa ashe Allah ne haka ne ke cewa waje ala kuma sabai cewa absara gani wani makawan idan shi yayi na wani mai gani ke kuma bai gani wani mutum in ya kalle ka sai ka ce na gani wani bawan Allah zai gaisa da wani mutum idan shi ras da bakin da wani da ku sai mu shaka kawai ga ya mai kawai sama ita biya ce a biya gani ko da kenan ashe ganin ma Allah ne ke sawa bawa kenan wannan ba karamar ni'ima ba ce yan uwa na abubuwa da Allah ya ba mu ni'imomi ne kuma Allah godiya kuma godiya ga Allah mu yi kokari mu yi amfani da su ta hanyar da Allah zai yarda domin waɗannan gaɓoɓi ɗaya in ta samu matsala akwai akwai matsala yanzu yau idan mutum ya koma kurma ya zai zauna wurin karatun nan ba zai zauna ba ba zai ji ba kadai sai dai riga yawo iyakan da duk abin da ake bayani ko abin hawa yawo ana ona bisa abin da ake idan wannan ido naka yau aka ce babu shi duk abin da ake gani baka ne yau karshen ta magewaya in mutum ya shiga sai ya lalaba da hannunsa yanzu yan uwa wannan ba ni'ima bace Allah mana kin ya kamata mu yi wa Allah godiya akan wa'annan gababuwa da to dukkan sauran gababuwan ma duka bai wace ta kyauta ce shi yasa idan Allah ya kare maka wa'annan gababuwa to kai kai kai kokari kai amfani da su hanyar da Allah zai yarda kowace gaba ta jikinka tana da muhimmanci yau da an ce an taba idan ka matsala ne in aka taba kunnen ka matsala ne in aka taba kanka matsala ne ciki ya samu matsala bare abubuwan da suke ciki in aka ce yau hanta ba ta aiki babu lahiya yau aka ce huhu ban lahiya babu lahiya yau koda ta ɓaci babu lahiya yanzu ka riba ga bayan Allah da Allah ya jarbe su da cutar koda su kaɗai kusan rayuwar ta Allah ta koma likita kau shi ba wani ma zaman shi ma gaba ya koma likita amma kai Allah ya baka lafiya ya bar ko inna gaba uwa duk gaba ɗaya gaba uwan ka kowace lahiyar ta me ya kamata ka yi kawa Allah godiya kuma ka riƙa roƙon Allah ta'ala ya ce ya ƙara kare maka da su shi yasa muna roƙon Allah ta'ala waɗannan gababuwa ne ba mu gaba ɗaya Allah ya ba mu damar za mu amfani da su ta hanyar da zai yarda Allah ya kare mana su yasa cikin addu'a yana nan sallam yakan addu'a ga waɗannan gababuwa shi yasa wani ruwa ya ce Allahumma afini fi sam'i اللهم آبني بصري اللهم آبني بدني اللهم آبني بسمي اللهم آبني بصري لا إله إلا أنت Allah ka bar lafiya a jikina gaba daya saboda muhimmanci ji da gani ya ce Allahumma abin bi basari ga yana cikin jiki Allahumma abin bi sami Allahumma abin bi basari la ilaha illa anta wa matina bi asma'ina wa absarina duk wannan in Allah ta'ala ya baka su to kai fata kai amfani da su ta hanyar da Allah ya ni'ima ce kawai ka wannan mata ta hiya babu lafiya babu nutsuwa tare da kai duk abin da aka dora maka sai ka samu damu saboda shi Allah ta'ala shi ne mana ya sanya mana wa'annan gawabuwa wal afida da zuciya ya baka zuciyar da za ta iya rikewa abin da kake ta nuna maka cewar ga alheri ta nuna maka wannan shiri in Allah ta'ala ya maka dace sai ka aikata alkhairi ya kare ka da aikata shari Allah wanda ce da haka to kaga karshe kwa sai Allah ce kalilan wa tashkuru yace amma godiyar da kuke kaɗan ci kaga gababuwan an baka ga ni'imomin an baka komi amma godiya ta zama kaɗan da ka ganka cikin nutsuwa zo da zaman da muke duka ta Allah ta samu ka zama ka zama da an taɓa gaba ɗaya yanzu nan idan ka ga idan ka bayya gani da wuya ka iya haƙuri mu kare karatun nan tashi zaka ba inda zaka sai likita kuma yanzu duk wani wanda za ka lamba shi ba a wurin ka sai likita komin ga koma kawai mutum ne sai tsohuwar mota dole ne ya kulla alaka da shi da mai dan garaji mai gyaran wuta mai gyaran kawa mai gyaran kowa ya kaɗau lamba shi saboda mai son dole ne ka riga neman su to yau da an taɓa wata gaba a jikinka in kunne ne kullum kana wani yan sama kullum kana yawo a gurin yan kunne amma kai ka yi tunani ga ka shekarar ka nawa a duniya amma har yau Allah ta'ala ya bar maka wannan gaɓaɓuwa kana amfani to ci gaba da yin aiki na gari da su kuma kan roƙon Allah ya kare maka su in Allah ya kare ko shekara nawa za ka yi za ka amfani da su ya kare maka su ya kare maka lafiya Allah kare mu gaba da Kul huwa alladhi zara'akum fil ard ya ce haka nan ne shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya daidaita kuma na ya watsa ku a bayan ƙasa wasu a Europe wasu a Aziya wasu a Afirka wasu a Amurka wasu gazana wasu ma a cikin ruwa suke wani ma a tsibiri yake wani a cikin Sahara wani a dungu wani a cikin rukukin itace cikin hikima ta Allah kowa ya masa nashi gari yanzu kaga kai duk inda ka je da an kaka garin nan hankalin ta ya kwanta ka san a duniya kake amma da an ɗauke ka an shiga da kai ko ta zahiri ko na hankalin ka a tashe ki kai ba ka samu nutsuwa ba ya kaka inda kake shi ba dan zalin ka ne shi ma a rikice ki to Allah ne ya watsa ko a bayan ƙasa ko ya masa gurin da zai zama wa ilaihi tusharu kuma zuwa gare shi rana ta gobe kiyama za ta tattara na'am
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الله سبحانه وتعالى ke cewa wayaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kafirai saboda tsabar kin gaskiya saboda tsabar girman kai da tsabar renawa da kuma rashin gaskata su an ce za yi kiyama ta suke mata hazar wa'adu yaushe ne wannan alkawarin mu an jima ana faɗi ba a yi min kiyama ne in da gaskiya kuke ku gaya mu yaushe ne gauga suke yi kiyama kai ka ce in kiyama ta ta sa iya wani abu ko yanzu za a kama su da azabar ko zai iya kare kanshi dan adam ke sai rika tariyar abin da ya fi karfinsa sai dan adam ke ba ga mutum za a saro mishi adda ba me yake mai kawa sai mai hannun zai iya karbata iya mai ka mai zawa hannun sai a cire hannun dan adam ke nan to so da haka dan adam yake ya rike tariyar abin da ya fi ƙarfin shi yanzu su abin da suke cewa yaushe za a yi kiyama nan inda har gaskiya ne kiyama mu a gaya mu wani mutum suka yi ba wannan abu an ma an mu alkawari an wa iyayen mu har yanzu ba a yi ba sau gauga suke aiki kiyama kai ka ce sun shirya wani abu sai Allah ce ka gaya musu ka ce innamal ilmu indallah sanin kiyama yana gurin Allah sauran me ya rage Allah ya sani yana wani ilimi ba wanda ya sani banda Allah annabawa ba su sani ba mala'ikai ba su sani ba sauran bayan Allah da su sani ba mala'ika da zai busa kawon ma bai sani ba shi dai abu da ya matso kusa an sa shi ya ɗau kawon ya ɗora a baki yana jira a ce busa ya busa a bai sani zai zai busa kada sai yar yayi a ce mishi busa sannan ya busa shi ma bai sani wa inna ma ana nadhirun mubin lalle ni kam mai galgadi ne ko mai bayyana galgadi amma ba mai ba da labari ba sauran kwana na mai rage kiyama kenan in san yaushe ne za a tada kiyama wannan ba aiki na bane ni dai aiki na shine wa'azi da galgadi kenan kan sai Allah ce fala ma ra'ahu zulfatan lokacin da suka ga azabar kusa kai nan adam kenan yanzu kan ana neman azaba to yanzu lokaci yayi ga azaba Allah ce si'at wujuhul ladina kafaru sai huskokin kafirai ta yi bayi girin rai ya ɓaci an ga abin da ba su domin rana ta gobe ba za a zo ta wuta a zo da kafirai Allah ce wara almujrimuna nara fa zannu annahum waqi'uha zanna ana bima al yaqin yace kafirai sun ga wuta idan su ga tanan sun tabbata ciki za su shiga ba inda za su amma kuma ana kallanta da tsinin ido mudi'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfu kibtawa musayi so tsaban so gani kace in ka kibtawa ta za ga shi ko kamo shi wa afiratu zuciyar ba komi sai tunanin azabar to kaga anan ana gauga ana neman azaba Allah ce suna ganin ta kuma yi huska sai waje kiran rai ya baci kuma dole ko an ki ko an su sai an shiga wannan domin an yi laifin da za a shiga cikin wannan wakila hada alladhi kuntum bihi tad'un sai a ce musu ai wannan shine abin da kuke nema ba kuna cewa mata hada alwadi in kuntum sa to ga lokaci yayi shi sa Allah Allah ce li kulli nabayin mustaqarrun wa sawfa ta'lam dai abin da aka ce za a yi shi iya da lokaci to lokacin ne bai yi ba idan lokaci yayi to zai kasance kamar dan adam ne daga zo duniya inda za a ce maka shekara 120 aka rubuta maka yau kuma ka zo duniya to kamar ka mutu wata nan za a waye gari shekara 120 din nan za a ce maka ka ci shekara 119 da wata 11 da kwana kaza kenan kada abin da rage maka yan kwanuka ko mutuwa za ka ko ka bi ko kasu in dai abu ne yake da lokaci to kada komin tsawon lokacin sai ya zo shi shi yasa yahudawa da suke gurin mutuwa sai Allah ce ya waddu adamu law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bi muzazi min azabi an yu'ammaru ko da za shi shekara dubu a ƙara maka dubu ƙara ya za ta yi kuma dole ka mutu to sai Allah ta rage cewa kul ara'aytum yace ka ga musu kace ku ban labari in ahlakani Allah idan Allah ta'ala ya kashe ni ya karɓi raina wa mamma iya ga wanda suke tare da ni idan Allah ya karɓi ramu ya kashe mu aw rahimana ko ya ji kanmu ya tausaya mu ya ja lokutan mu ya ba mu damar za mu yi ayakuna na da'a faman yujirul kafirina min azabin alim to su kafirai in har tunda mu ne muna da wanda ke kare mu to su kafirai wa zai kare su a rana ta gobe kiyama daga azaba mai radadi babu shi mumini iya da masoyi iya da mai kare shi zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu anna alkafirina la mawla lahum shi mumini kullum Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shi wa kafiri yace walladhina kafaru awliyahum at-taghut wa anna alkafirina yace la mawla lahum kafiri bashi da majibi bashi da masu shi ko mumini iya tare da mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa imanin nan ba karamin kyauta ba ce babu wani kyautar da Allah zai baka sama da wannan shi yasa wanda aka bashi imani ko da anan duniya ba a bashi ba komai to an bashi komai wanda ba a bashi imani ba aka bashi duniya ba a bashi ba komai ladda muka yi wannan bayanin a satin da ya gabata cikin karatun mun yi wannan bayanin wannan maligan yana zaune na Allah cikinsa sai da ya haka da kansa lokacin iya zaune lokacin da muke muke bayani a nan so da duk in aka tattara duniyar gaba ɗaya aka ce taka ce amma ba baka ba imani ce ba baka ba komai yau aka baka duniyar gaba ɗaya nawa kake da manke ba su da iyaka ai aljanna ce za a baka ɗaya baka da manken wani abu ba abin da za a baka a duniya kana da manke yanzu a duniya za ku kawo wanda yake komi ya samu akwai shi babu shi wanda kake tsammani yanzu kai an taba kai ka ce a kamar irin manyan shugabanni ko to ina tsammani da za a dora maka matsalar su ina zikin yanka watsi ne Allah kaɗai san abin da ke damu su hatta lafiyar nan sai ka ga cewar lafiyar ma ba su da ita amma kai Allah ba kana tsammani wani yana sama da kai ko saman jama'a masu yawa ya ce ƙulhuwar rahmanu kama da aka ce Allah shi ne sarki mai rahama amanna bihi mun yi imani da Allah wa alaihi tawakkalna kuma ga Allah muka dogara saboda haka mun san da cewar Allah ubangiji ne mai tausayi mai rahama kuma da shi muka imani ba da kowa ba kuma da shi muka dogara ba da kowa ba fasa ta'alamuna ko kuma kafirai sasannin za ku sani man huwa fi dalalin mubin wane ne shi yake cikin bata mabayyani shi kafiri kullum an gaya mashi gaskiya ya ce ai kai da kake wadar gaskiya kai ne a cikin bata yanzu duk kafiran duniya nan kallon musulmi suke a bata suke duk wani ɓannan da suke shi yasa Allah ce a man zuyina lahu su amali fara'u hasana yanzu dan Allah ko a dan adam ce ai ya kamata mutum ya san shi ba mutum na kirki ba yanzu dan Allah wayannan kafiran da suka kera waɗannan makamai ko a tunanin ɗan adam ai ya kamata su gane da cewar su suka kafin rashin zaman lahiya kuma sun yi tunani maras kyau yanzu waɗannan mutane suke ɗaukar makami suna zuwa da bamamai suna nasa a gari ruwan mutane suna kashewa yanzu dan Allah mutum yana irin wannan aiki har ya ce wai shi yana yin wani abu na kirki to wanda shi ne Allah ya ce a fansu yana da wasu amal mutum yana mummunan aiki amma sai a kawata ya ga mai kyau ne fara'an wasa to tun da iyaga mai kyau ne ko ba zai bari ba sai Allah ya kyale shi haka na har Allah ya kama shi to saboda haka shi kafiri a kullum gani yake kai musulmi a cikin baza kake saboda haka su gani suke su ne a cikin shirya musamman ma da Allah ya jarabi kafiri sai ba shi duniya wannan duniyar da aka ba suke tsammani akan gaskiya suke shi suka duniya ta ce kyauta shi yasa mai hankali ya gane da cewa a baka duniya ba zaɓi bane na Allah ita duniyar nan Allah yana bara ta ga wanda yake so wanda ma bai so ba yake ita ba ta daga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta diba gani matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi amma za a zauna a gidansa ba dora ba mun sallallahu alaihi wasallam a lok akwai lokacin da manzon Allah sallallahu tufa ɗaya yake da kai amma ko bai taɓa damuwa ba wani lokaci ana ba labari wani mai kawowa irin mutane suke kawowa kaya na sai da tufafi sai ya kawo tufafi sai aisha ta ce rasulullah aje a sayo maka kwamfilin biyu to lokaci abin da shi babu wani ce da za su ta ce abin da za a yi muje wanda ba ana sai da dinare biyu yake sai an dirham biyu yake sai da kenan a saya a kan uku kenan muna biyu sai a bashi a ƙara mashi don ya saida ce ta kuje hukun da aka ce ka ya ce shi kuriya ne ke saida ya ce ya ce kawa bane ko da kuma bai ba ya kuje gani mun ya ya ce shi kawai kuriya ne ke saida kansa kuma bai damu ba sanar da wasu kai inda duniya zaɓi ne na Allah yanzu ko ina tsammani ko kamar zuwa ba za mu tafi ba yawa in can bayan Allah duk da su za zuwa arziki amma duk wani abu da kuke gani na ni'ima yana tare da mu su lokacin su babu shi lokacin manzo sun tuka wani abu ga wutace nan ga fankoci ga abuwa shuhur din wannan da kake gani da kujeru wannan duka babu su a lokacin amma ba saboda damuwa ba saboda ba shi bane saboda Allah ba shi ne zabi da Allah babu mota babu keke wannan naka babu da me suke tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam jaki yake hawa ya hau alfadar ya hau doki ya hau rakumi wani abubuwan su ne abin da ke nan amma bai taɓa damuwa ba ana ɗaura wani a sama haka aka yi rayuwar duk gaba ɗayanta idan aka tashi za a tafi makka daga madina kilo 450 cikin sahara ga iska ga daji ga, ga rana babu itace haka za a rika tafiya kwana da kwanuka kaɗan ajiya kwana takwas amma haka suke tafiya da wannan jakan wasu kuma a ƙasa haka ake tafiya wani shi jakin ba ba shida haka za a tafi wani kwamfule wannan na ka'alin su ba mai kwamfule a cikinsu wani yana da doguwar riga wani iya da gimtu ne ɗan ba ce abin da suka mallaka amma ko ba saba lagwanci ba akan aiki na Allah shi sa duniya dan an baka ita ba wai ana nuna cewa ba Allah yana son ka kuma idan aka baka ba yana nuna Allah yana kin ka bane shi ana kallon da abin da bawan yake kai idan muka ga bawa yana kan yi wa Allah da'a da biyayya kuma Allah ya bashi wani abu da duniya mutum wannan kyauta ce zalika fadlullahi yutihi man yasha amma ma ka ka samu duniya kana abin da ga dama to mun san da cewar wa umli lahum inna kaydi muti akwai lokacin ka yana zuwa za ka dandana kuma wannan ni'imar da kuke ganta duk abin da ka samu na ni'ima inda baka yi imani da Allah ba ka shiga uku ƙarin limcin azaba ne gobe kiyama shi ce sun malatu su a nuna yau mai izin alilai mumini ma sai an maka tambaya kan ni'imar nan dan dai mumini tambaye shi mai sauki ce domin annabi sallam wani lokaci yana cikin sahabbai saboda haka sai yake magana akan al'amuran da ya shahi duniya domin shi lokacin sahabbai ana cikin rayuwa ne mai wahala sai a zo abinci ya gaga sai a ga a huskar annabi sallam a gane cewar yana bukatar abinci amma kuma su basu taba damuwa ba aka zo wani lokaci ana cikin aikin yakin kandaka za a yakin kandaka ana ta rami jabir dan abdullahi kadai sai ya kalli annabi sallam sai ga alamar yana bukatar abinci sai zo gidan shi gurin matar shi ya ce yi abinci wannan ɗan akuya namu a yanke shi a dawa shi ya ce ki samu a yi sha'ir a samu a yi waina ya ce na ga anan sallam yana buƙatar abinci zan taɓo shi da wasu ‘yan kaɗan a sabi a zuwa shi ta ɗora wannan aka yanka ɗan akuya aka gyara aka ɗora saman tukunya da ranawa sai jabir ya taro a nazarci a rasulallah idan ce ka ɗau ‘yan mutane cikin sahabbai ya ce na yi abinci za mu je a ci abinci kawai annabi sallam sai kururuwa cikin sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar fa mutum da ya ce jama'a abincin rana gidan jabir jabir ya ka ya ce abincin gidan jabir mutum dubu ɗaya da ɗari biyar fa kowa yana buƙatar abinci kuma a cikin aiki ake mutum ɗaya abinda zai cika gajiya ne yanzu jabir hankali ya tashi sai a nan sai ce abincin rana kawai kowa ya tattaura ta gidan jabir kawai lokaci yana yi sai aka taho mutum dubu ɗaya ɗari biyar aka zo aka taru kowar gidan jabir sai ya shigo jabir gudun matar shi ya ce ga mazara zama ya zo da dukkan jama'ar handa ta ce ka gaya mushi abin da muke da kwai sai ce na gaya mushi na ce na ce ya rasu na abuwa ne wanda ya gama da wani sai ta ce a kaka da in dai ka gaya mutu ce ba matsala kaga matan matan sahabai kenan ta ce ba dai ka gaya mutu ce a sai maza da ce ce jabir kala sauke tukunya a bar ta inda take har yanzu gurin ta an ga zai zo gurin tukunya aka bude tukunya ne addu'a yace to mutum goma goma duk mutum goma za ga kawai ake zubowa ana zubawa ana kai ta kala sauke ta daga cikin muru tana sama muru a zubo a ɗauko mai na a zuba mutum goma duk gaba ɗaya wannan mutum dubu ɗari biyar kima kowa sai da ya ce ƙoshi jabir ya ce wallahi tukunyar yadda take da naman ta cikin zarar tarar kuma ka diba haka bai saba damuwa ba kaga wani ya gayyace shi ka san da cewa idan yayi addu'a abinci da zo ma ya sauko mishi amma bai saba damuwa ba shi yasa mu yanzu yadda muke son duniya idan ka ga mutane yanzu kariwa ga mutane za ka mutum wani da dare ya tashi sai ce maka tun karye ɗaya inda tashi banna barci wallahi da zaka ji me yake neman duniya ne diya wallahi neman duniya sai mutum ya zauna wani za ga kawai bai wuce ya raka abi ko hudu ba kawai ya kama hudu an ba shi wani wuri arziki yake aiki ya same shi duniya na kadda ka sake wajen neman ta ka matsa ko hudu na neman kuɗi karka yi da yawa in ka tashi yi sallolin ka masu yawa duk addu'a da za ka yi ma yi addu'o'in ka na lahira da yawa duniyar mallaka ta daga gefe daya kar ka sake ka sa tare to yadda zo maka cikin sauki in ka mallaka tare za ka dandana kuɗin to matsala mu yaga kawai tunanin duniyar yayi in ga mutum diya yana koga zuwa masallaci gaba ba kowa ba ne don neman lada kaɗai shi iya da wasu buƙatu to kaga su kan wani ba inda mu wuce da irin nasu da mun daga hannun haka za ta faru ai da alaman da ba haka ba ke shi sa nan sallan bai taɓa damuwa ba da irin wannan rayuwar ta duniya da takurar da ake ba musu damu kare abin da Allah ya ka aka samu ya amfani da shi kenan Ƙul ara'aitun in asbaha ma'ukum gauran ya ce ka faɗa ka ce musu kuban labari. Idan aka wayi gari wannan ruwa naku ya ke ƙashe, yanzu ba rijiyoyi ga zana ana jawa da ƙasa ana turo muna kunna famfo muna shan. Sai idan Allah ya janye ruwan ƙasan gaba ɗaya zan yi. Duk famfon da ka kunna ba abin da zai zo maka. Na saman an riƙe, na kasan an rike tekun nan da kake kallon shi idan Allah ya so sai gwan ɗaya biya baka ga ruwa ko kwana ɗaya ba su babu komi ya bushe duk Allah ne ya bari domin amfani bayinsa to idan muka waye gari wannan ruwan ya ƙe kashe sai Allah ci faman ya atiku bi ma'in ma'in wane ne zai zo muku da ruwa mai kyau wanda yake gudana shi ne ma'in ruwa mai kukkugowa wa zai zo muku da shi ba wanda zai zama ba Allah in yi Allah ya kansa ba wanda zai kawo amma Allah ta'ala haka yake ba bayansa ko ina gashi da amma bawon ya ɗauka amfani ko godiya babu kana cin arziki godiya wanda ta gaga yi imani da Allah ma ga karbari har ya gode wa Allah shi gani yake ma kamar wani hikima shi zai kokarin sa abin da ka samu Allah ne baka ikon yin haka ya ga dama sai janye ka shi yana ga sura ta mutu kan insha Allah kenan za mu tayi sabo sura suratul qalam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم